na'am sai littafin zuhudu ko na'am shi kuma zuhudu darasi na biyar kenan na biyar
na'am bismillah harafin harafin dalin ko a dan bushi dan kadan dan bushi dan kadan wa alaikum salam wa rahmatullah idan na sauka ne halla ya hullu sauka halla ya hullu ya warware kamar matsalan lissafi ko igiya kuma kwancin wannan halla ya hullu ne eh sauka ba akwai kuma halla na ya halasta ya hillu ne wa yuhillu lakum at-tayyibatu wa haramu alaykum al-khaba'ith kaji akwai wannan na eh halle hillu ne maksurul ha maksurul ayn ya hullu da warwarewa eh halle hullu eh faja'ala hullu al-mas'alata baban baban insha Allah eh warware yawwa mas'alolin da suke wahala suke da mushkila sosai kuwa sosai kuwa na'am harfu dal ko alhamdulillah zan je in koma kuma na dan biya bismillahir rahmanir rahim أخي قد طال لبثك في الفساد وألهاك التكاثر عن رشادي تبصر قد دنا منك الذهاب قد ذ- قد دنا من قد دنا منك الذهاب وبئس الزاد زادك للمعاد سبا منك الفؤاد فلم تزغه جهاد النفس أوجب في الجهاد رأيتك قد أردت إلى الضلال وخذ إلى متابعة الفؤاد وقادتك المعاصي حيث شاءت أخاف عليك من يوم التنادي أخي يا كي دون وانا قد تعال البسكة zaman ka fa gaskiya yayi yayi tsawo fil fasadi cikin barna shekara nawa kana cikin barna kullum barna kullum barna kai ba kanka fada alhaka takafuru wata kafur sannan yawan tara dukiya alhaka ya shagaltar da kai ai shagalaka shagalaka an rashadin gabarin shirya neman shirya daga ubangijin Allah ubangiji Allah abinda yake son ya nuna zamanka cikin barna yayi yawa saboda haka kai maka ka fada ka daina barna ka daina tara duniya to wai da Allah tsohon da ya shekara 60 zuciyar shi tana kan kwandala da Allah ya zai shiryu Allah kuwa ya shi zai shiryu na eh subula lin bi'asi a in bi'as wannan zafira ne daga ba'asa eh in bi'as wannan ko lubusu a falabisa fi sijini bi dha'sinin na zamani wannan muksu muksu kun gane ko lubusu duk su ne ma'anarsu kusan da akhi munada ne ya kai dan uwa qatal biska fil fasadi zaman ka cikin barna yayi tsawo fa wa alhakat takasuru sannan yawan tare dukiya shagaltar da kai an rashadi ga barin shari'a kullun ana neman wajen kundala amma hanyar islamiyya ko hanyar neman ilimi wannan ba a san shi ba Allah shi kyauta tabassar na'am min hayati dunya wa kuma anil akhirati hum gafiluna to tabassar ka lura kaddanin rahi kaddanin zahabu minka tafiya fa ya kusanto maka to wanda ke ya maka shekara 40 ko furfura ta fito to menene kuma za a mishi tunani na mene na zaman duniya wa wa'arar manaya yan ra'adu ka shebatan jalir kamar ma na bi da hannu ta hatiri ka gani tun da furfura ɗaya fara kunnu kai sauran suka kunnu kai ai shi kenan kuma ka fi kowa kusa da kabari kai ya fi kamata ka faɗa ku waje akumin naziru eh wasu ka ce almashibu wa bisa zadu kai tun da irin wannan guzurin naka zaduka lil ma'adi wannan guzurin da ka da ka tattala ne kuma na koma zadu guzuri ko eh zadul ma'ad ko na'am wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa haka ne kuwa to wai azadu shine guzuri ko me tattara guzurin me yake ce mishi da ka zawwada yuzawwiri kenan muzawwidin to zada yazudu ba zada a me muzarin zada a karuwa ne wannan ya sudu me masdarin zaudan ana saka da ne ba gawan ba to zada ya zudu ne zaudan zada ya zidu wannan na ziyada ne kai Allah saka da bebi Allah ba da lada zata da wani ɗalibi na ne makwabci na ni dai da rabon shi da makaranta tun islamiyya yau gashi kuma tafiya ta tafi ta fara tafiya cikin azumi gab da azumi kai sai yan uwa sai ya kanni suka kawo mishi asamin daga islamiya yayi yayi yayi ya hada da matsalan nan amma kasa ya gashi sati na biyu ya zo wucewa ya zo ya zo go shagunan nan kusa da gidan nan yana hango ne ya ce to alhamdulillah sai ya masha Allah ya sauri ya zo da Allah ai in bashi lokaci kawai dace to kaga yanzu dai ga tafsirin da azumi da ke yi ya suka bari sai bayan sallah ya shuru ya ce to yanzu bari sai ba su asiri zai abu ya gabu ya so Allah shi kyauta saba minka alfa'adu saba alfa'adu minka alfa'adu zuciya saba minka daga gare ka ta karkace saba yasbu subuwan falam tuziku zuciyarka ta karkace kai kuma baka karkato da ita ba jihadun nafsi in gaya maka ga jihadun nafsu watan janyo hankalin zuciya domin kar a bata a karya sha'awanta kar a bata dama ta bi abin da take so a wajabin fil jihadi shine abin da yafi wajaba wajen jihadi jihadin da yafi wajaba shine jihadin da zaka janyo hankalin kanka zuciyarka da ka barin bin abin da take so saban Allah zuwa ga menene biyayya ga Allah subhanahu wataala saba yasbu to ina ismin fa'il ne shi sabi'un ko ai wannan daga saba'a ne saba'a shine saba sabi sabin kenan zai zama kamar naja najin kun gani kafa kafin qada qadin saba sabin shine sun fa'il din sabin in ka sa alif din kuma sai baka asabi da yawun kawai shine ismul fa'il din insha Allah saboda ai kun ga imul mutallil lam ne ko mhm falam tujibhu daga zagaye zibu ko yawwa karkacewa to ra'aituka ra'aituka ni fa na riga na ganka na gano ka cewa kad aradta ila dalali ta hakika ka bijiro zuwa ga bata ka bijiro mu bata wa khulta haka ne ko wa khulta ila matabatil fuadi to wa khulta sannan kuma kame ne da khalta kenan ka karkatu ka shiga ila mutaba'atil fuadi wajen mene bima alfuadi zuciya ma'ana na gano ka sirrin ka ba wani abu kai banda son bin zuciyanka ba abin da kake so kai na zuciya Allah saka da alheri kun san ɗazu-ɗazu ɗazu-ɗazu da safi ma an yi irin wannan ba wani alarma na manta kalma ya bugo mun waya don Allah wata kalma ce da Allah ka ji ta ga kalman nan ya ja mun sai na ja mashi aya kawai sai ce am inna lillahi yake nan sai ya gada abin to shi ai dalilin da ya sa kenan muke irin wannan karatun a in fassara ne ba na bakin baka fassara sarara ai sai mu ci shi kenan shi yasa kana damu dan kokari a jajjanyo nassosa din nan sai ga ya ƙara baka wayewa duk lokacin da ka kalli wani nassin wallahi cikin ikon Allah zaka iya gano fassara ma ba ma sai ka ji an fassara maka ba to Allah ya kara fassara in yassare mana wa qadat kal ma'asi sannan kuma saban Allah zunubai sun jaka haifu sha'addi inda suke so akhafu alayka wallahi ni fa ina jin maka tsoron miyomin tanadi ranar kira karka zo kawai kana cikin bata kawai Allah ya kira ka ranar kira wa ya qami inni akhafu alaykum yawmat tanad ranar kira ranar da Allah zai kira mutum sai to shikenan ranar mutuwa kenan to wanda ya mutu Allah ya kira shi to Allah ka sa mu cika da imani qadatka ta jaga ko daga qada ya kudu qiyadatan qa'idun to shi wanda ake jafa me za a ci mishi na? wukadu wukadu ana cika kawo wawun ne munkadun munkad daga inkada kenan yankadu inkad munkadun isin fa'il isin mafufa munkadun kuma to kada ya kudu ka'id makud makud abin ja kenan alma'asi jami ma'asiya ko haifu shahad akhafu alayka yawmut tanadi munadi shine isim fa'il ko munada shine isim maf'ul wanda aka kira wasara zimamu qalbika fi yadayha fa alfat kam ra'an salsal qiyadi laqad nudita litarhali fasma نداء الزارعين إلى الحصاد يناديك المنادي كل يوم فلا تصام من عن المنادي كفاك مشيب راسك من نذير وهل بعد المشيب من, من الركاد وهل من واعظ لك كالبياض يغالب لونه لون السواد الله كجيك مانا عبد الحميد آه salon wakan shi ne nake wani bazaban mai da ya zaba zama naman gurin baba je gida a jushi shi ne ya mana to wasarar zimamu kalbi ko wa zimamu kalbi ka sannan ragama shi ne zimamu wanda ake samu doki a baki alizami daban sirdi daban sai ragama wanda ake sa a baki sai kuma lifafa yawo lifafa na a abu da wancan kofin abu ne na wanda ke samu shi a baki sai a rike ta baya ba eh zami wa zimamu kalbika sannan rakamar zuciyarka sara ya zamo fiye dai ha yanzu akan hannunta mutuwa abin duniya ba ya zama akan hannunta fa'alƙatka sai ita duniyan ta jaka a fa'alfatka sai ta same ka innakum alfau aba'ukum ai wajadu aba'ukum wai za ƙil lakum ta'alo ina ma zan lahu kalu hasbuna ma waje ma a kalu hasbuna ma alfaina bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana ko eh ma alfaina alaihi aba'ana ne zai zama domin alfaina aba'a na yana da maf'uli biyu eh alfa ai dai ai dage da nahau ai malam wata nan wallahi kai da kanka zaka kana fitar da abubuwa eh alfaina alaihi aba'ana kaga alfaina alaihi maf'ulin farko kenan aba'a maf'uli na biyu kenan sosai kuwa ka Allah saka da alheri na musar zimamu kalbika fiye da iha ragaman zuciyarka sai zama yana hannunta fa alfatka ita kuma duniyar sai ta same ka ai wajadarka imra'an wani irin mutum salisal qiyadi mai saukin ja mai saukin jawuwa sai ta zaka duk inda ka kai to sa zimam ragama ko yawa alfatka ai wajadarka imra'an din nan hamzatu wasl ne hamzatu wasl ne ina jin sun zo kalmomi ne guda nawa ne guda bakwai ne ko akwai imru'un likullin mri'in akwai kuma mene ibnun ya ƙulu libinihi wa kuwa ya izuku ko wa izkallu kuma libinihi sai kuma mene ismun bi isa lismul fusuku ba da imani ko sai kuma mene akwai isnani saniya sunani izhuma akwai isnatayni mako yawa qalu rabbana amatna sunatayni wa ahaytana sunatayni akwai imratun wa maryam natu mubrata wa maryam wa maryam ibnata imran ko yawa akwai imru'un inin muru'un ko akwai kuma ibnun ne ko akwai ibnun akwai western eastern ko akwai wannan aimun waimun lahi akwai aimun ko to Allah ka samu dace duka da hamzatu wasli ne sai mu lura su ba ta da alhamzan fi darjil kalam in a farko ne shine zaka tada shi kaman ismun to na'am sai menene laqad nudita to gaskiya fa zan kira ka litirhali saboda tafiya fasma ka saurara nida azzairi ne irin kiran nan da aka yi manoma masu shuka ilal hasadi ko ilal hisadi zuwa ga girbi wai ku sabu da ke sai na makanan yanzu manoma idan lokacin girbi yayi akan yi kowa ne ku zo ku zo ku zo ai shaida ku zo ku zo lokacin girbi yayi a'a to kai da kanka daga lokacin zuwa yayi shikenan ko zaka tafi kamar yadda manoma lokacin girbi na yi su ma za su tafi ba tare da yi kuma ba tare da kofi ba to Allah kyauta da karken mu ha'un da kana da fuska biyu ne yau ma ilal hisadi ko hasadi da ya yi wa atu haqqahu yawma hasadihi yawma hisadi kika kira ta zo da su eh hasada hasada yayi girbi kenan hasdan hasadan akwai kuma na sinin fa na hasada shi kuma wannan da sad ne na girbi ka iya cewa hasada hasadan ko hisadan diyayi diyayi insha Allah yunadi yunadi kal munadi mai kira na kiranka kullu yamin kullun yamana kullun mai kira na kiranka fala ta samu manna wallahi kada kada ka kuskura ka kurmata anil munadi gabarin mai kiranka watan kakkakon mata gabarin wanda yake kiranka a to ai rayuwa ta riga ta tafi kama kafa kama shibura asika kai to ai furfuran kanka ma ishe ka min nazirin kun ga wannan min ita maza ida ce litokit ba kafa kama shibura asika nazirun bai ko naziran mai furfuran kanka ya ishe ya zama maka mai gargadi cewa ka gane haɓa mada shi yasa ɗazu na faɗa duk wanda ya kai shekara 60 neman ƙwandala neman ƙwandala yana ta'allina da ta da zuciyarsa to wani da Allah da shi kyauta kawai to furfura ta riga ta bayyana ko'ina to Allah ka samu cika da imani wahal ba'adal mashibi min rukadi wahal min rukadu wahal min rukadi wai shin akwai wani bacci ba'dal mashi bayan furfutun furfura annabi sallallahu alaihi wasallam lura da rayuwar ta zo karfi sai yawaita ce mini ya fara ya yawaita ce mini cewa mini subhanaka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli haka yawaita fa yawaita nawafil lillahi yawaita nafiloda yawaita tilawul qur'ani yawaita ibada dai kawai idza ja nasrullahi wal fath yana ya yawaita sallah har kafin suna na kumbura tana tsatsagewa aisha ta ce baka baka rage maka ka sauka maka kanka bai ce to bana zan bawa mai mai mai godiya ba ga Allah to haka fitar rayuwar take yanwa Allah ka samu dace Allah shi mana agaji ruqa shine bacci akwai kalman guda ɗaya ne a cikin alkur'ani ko afwan to ga markad na kusan na suratul kahfi kuma wata hasabun aikazan wa hum rukud kaga aikaz rukud kake wannan balaga ko aikaz rukud mai fare wanda ke farke da mai bacci kaga aikin shin juna ne ko akwai tiba kenan wa jam'u baina sha'ani ziddaini yana tsaye kuma yana ya tashi kuma sai ya zauna kaga tashi zama dogo gajeri fari baki ka hada tsakankanin kalmomi guda biyu kishiyoyin juna ya ci abinci kuma ya sha ruwa kaga ci da sha da sauran shine kibak to Allah ka samu dace wa hal min wa'idhin laka kal bayadi yugalibu lawnuhu lawna as-sawadi wa hal min wa'idhin to ina mubtada ma'anan kaga min wa'idhin shine mubtada ma'anan saboda li'annahu nakira mu'tamidun ala al-ism hamim ba wa hal min wa'idhin wai shin akwai wani mai wa'azi laka gare ka kal bayadi kaman yadda wannan farin gashin ke maka babu yugalibu launuhu wanda launinsa ya galabci as-sawadi ya galabci launin sawadi wannan launin bakin kanka harfu zaliko wa dunyaka allati garratka minha fatallikha turihu min al-fuzazi mata'ibuha tushayyibu kull qabla waqtin zakharifuha tasiru ila al-jazazi tazahzah an matalifiha bijuhdin ولا تركن ولا تركن ولا تركن الي ولا تركن اليها في في الفلاذ وداك ودا انك ودعها انك ودعها انك لا تطلب رضاها فما اصغى اليها ذو النفاذ لقد مزج لقد مزجت حلاوتها بسم وعزتها بذل قد تحاذي وقد نبذ وقد نبذتك ايام الكتاب وقد نبهتك ايام الكتاب نعم وقد نبهتك ايات الكتاب فما كالحذر منها من ملاذ أجبت بموجب بنئيم دنيا وقائل ذلها ذل اللواذي للواذي تو ودنياك التي قدرت منها ودنياك kaga duniyar nan taka allati garratka wacce ka rude ta rude ka min hadaka ita duniya fatallika to ita duniyar ka sake ta wato duniyar da ta rinjaye ka daga bautan Allah to ita duniyar ka sake ta idan ka sake ta ko turihi min alfazazi wallahi zaka ribantu daga mene rabarabe shine alfazazi alfazaz almutafarriqun rabarabe da karkashe karkashe na menene ga za ka mallaki wancan za ka mallaki wancan za ka mallaki wancan ga wannan ga wannan ga dukiya ga kuɗi ga 'ya'ya ga mata ga gida ga kaza ga takaci to in ka saki duniyan ka koma zuwa ga Allah shikenan zaka huta daga dukkan dukkan wani rabarbe mata'ibuha mata'ibuha walhalunta to shayyibu su suke sa mutum ya furfura kabla wakati tun ma gabanin furfuran shi yasa nake ga mana galibi furfurin yan Najeriya da wahala ne ga mu da arziki amma shugabanni na gari sun yi karanci wallahi mana na Allah shi kyauta so galibi na furfurin yan Najeriya na talauci ne kawai ba wani abu ba zakarifu haka wace kawarcinta tasiru ilal jazazi dukansu za sun karkatu ne ko kuma suna komawa ne zuwa ga aljazadu yankewa yankuwa duka za a wayi gari ba komai ya yanke mata'ibu jami'i ne mene hmm e ku duba ya kai karin mimun mata'ab ko mata'ib abubuwan da daga ta'abun gajiya ko to wahalhalinta to shayyibu su suke sa mutum ya furfura shayyaba yi shayyibu shayyib shayyabat ne hudun wa akwato ha shukuran ƙabar da lokacin tun gabanin lokacin furfura zakarifu ha jami mene ne zufuru wa zukuru fa ƙawace-ƙawace ƙawace-ƙawace na duniya tasirin jazadi duka za su yankuni zuwa ga yankewa jazza jazza bimana kata'a jazza jizzu ya yanke jazim to ai da mimin kuma wannan eh jazun eh ismul fa'il kenan jazun kaman haddun kaman shaqun na'am tazahza an matalifiha tazahza ka nisanci an matalifiha ga halakan da ke cikin duniya bijuhudin da kokari dukkan wani abin halaka ka nisanci shi da kokari walatar kanna kada ka kuskura ka karkatu ilaiha zuwa ga duniya filme ilaiha fil falazi zuwa ga menene zuwa ga falazi yanki kisim yanki kada ka karkatu zuwa ga wani yanki na abin duniya tazahza faman zuhzi anin nari ko ka nisantu an matalifiha daga matlaf daga mene mefilinsa talifa na jin bashi daga cikin kalmomin Kur'ani wannan ko akwai ta cikin Al-Qur'ani atlafa ya lalata mutlifun mai lalata abu mutlaf abin da aka lalata eh kun gane ko atlafa in kuma ka ji kawo shi mujarrad fi'ilin zai zama talifa ya lalace talifa bi ma'ana fasada eh akwai kaman abada yuridu eh kamar wanne kenan hmm kaman liyushitakum eh eh sosai wajen ma'ana ba insha Allah to Allah ka samu dace bai judin da kokari wadatar kanna eh na'am to rakana karkatuwa ko wadatar kanu ilal ladzina zalamu laqad tirta tarkanu ilaihim shi an kalila falazi shine yankewa wada'aha an kala tatlub ridaha fama asga ilaiha dhun nafazi wada'aha kabar duniya ka kyale ta wada'aha anka kabarta ka kabar jibika la tatlub ridaha kada ka nemi yardan duniya domin mene sai ka ce fadhun nafazi ma'abucin hankali annafaz shine hankali ko kuma zartuwa zartuwa wanda zai zartu ya yunkure ya tashi ko kuma hankali annafaz fadhun nafazi ma asga ilaiha ma'abucin hankali bai karkatuwa zuwa ga zuwa ga duniya kaga asga bi ma'ana malako in tatuba ila llahi faqad sakat qulubukuma me ismul fa'il nashi sa'ig fasagali sharabu wa kuntu qablan agusu na'am ya fita ko laqad muzijat halawatuha bisummin wa izzatuha bidhullin qad tuhadhi laqad muzijat halawatuha haqiqa dadin duniya an gauraya shi ne bisummin watan alewa ko dadin duniya an garwata shi garwada shi ne bisummin da wani mene irin guba a yi mana guba ne mana to abinda in yi yawa zai shagaltar da kai gabarin bin Allah shi ke na aika gazan ya zama guba wa izzatuha sannan kuma girmanta qad tuhazi haqiqa za iya daidaita shi qad tuhazi za ta iya daidaituwa bi zulmin da kaskantuwa da kaskanci wato ma'ana idan har ita gidan duniya ita ce ta ɗaukaka ta ɗaukaka ta jinjina ka to wannan kaskanci mutumin da zai koma malin komi duniya kawai komi duniya kawai to ka sani cewa ita duniyan daɗinta an gauraya shi ne da mene da wani irin guba kun gane ko da kuma wani irin izin ɗaukaka girma bi zillin wanda yake shi ma gauraye ne da ƙasƙanci ƙattu hazi wanda yake za a iya daidaita shi da shi ai tusawi wata ma'ana ka gane izin duniya gaure yake da mene gaure yake da kaskanci yawwa yau duk wanda ake cewa shine kaza a filin fagen caca fagen shan giya fagen abin nan fagen duk wani abu na sabon Allah to shine makaskanci fa wajen Allah Allah shi kare mu wa kannaba hatka ayatul kitabi kan kuma kamanta fa ayoyin alkur'ani ai sun fadakar da kai cewa akwai mutuwa cewa akwai hisabi fama min malazin fama min malazin babu wani abu na mafaka min hadaka duniya kal hizri kaman takasansan hizr shine takasansan ihzar sabqatal maghbuni ko yawwa hizr shine takakan takadan takasansan hawun din kai mishi fata hazri yayi hizri yayi na khudhu hizrakum wan firu subatin au a wan firu jami'a malaz shine ma abin nan mafaka da kalla zai luzu la'iz to mafaka fa liwaza ba eh da daban ne shi eh mafaka fa malaz malaz na'am wa ganna bahatka ayoyin alkur'ani sun faɗakar da kai don haka famamin malazin babu wani fakan mafaka kan hirri kamar yin takasansan ajibti bi mu'jibin ina mamakin ne mamaki bi na'imi duniya da neman duniya tun yi dubi wa hadhihi la anharu tajri min tahti sosai kwa ina da ina ina da secondary school certificate ina da primary ina da degree ina da diploma a kaza ina da diploma a kaza ina da masters a kaza ina da phd a kaza yau ga ni professor ne a kaza sai ni to sai kai wani yanzu duk wannan takaddun Allah zai tambaye ka da ka zo da shi faruwar Allah da shi sai dai kawai in kayi amfani da abin da zaka samu na alheri daga waɗannan dalilin waɗannan abubuwa ka taimaka ma addinin Allah to shine Allah zai kalle ka kuma sai ka din shi mm Allah ka samu dace wa qa'il zillaha to ajibtu bi mu'jizin bi mu'jimin nayi mamaki da mai mamakin ni'imar duniya wa qa'ilin zillaha da mai shan inuwan inuwanta kun gani? ƙala ya faɗa ƙala afwan da mai waka ilifin da mai kailula a cikin miliyonta kun gani? man ƙala ƙala lafa karka farko a da kuma da masu surutul arafi makila to sannan na arafi ma zai fitowa na'am me farkon ayan ka gani afa amina eh wa kam min garitin alhakan fajaha ba'suna bayatin awhum qailun ba masu fade bane wannan masu kailula ne yayi yawa qala qala qailun a'a kala ka'ilun wani mai gingiri ya gingiri shi ne kala ka'ilun na'am mini malam shi ne eh mana shi ta kalmanci eh kailula irin na hansi ba shi ne sosai kwa to wannan wa ka'ilin ina mamakin mutumin da zai kwanta ya ta kailula zilliha ai wa ka'ilin fi zilliha ne to ba zai iya kawo harfi jarri ba kun gani wa qa'ilu zilliha zillul lawazi sannan kuma mai yin kailulan inuwanta wata mai yin kailula cikin inuwanta wanda zai rafkana to ya san inuwan nan zillul lawazi inuwa ne na mene inuwa ne kawai na dan fakewa itimad zillul lawazi lawazi kun gani al shine fakewa duk wanda yake ni'imtuwa da inuwar duniya har yake ganin kamar tabbatacciya ne to ya sani yana ya fake ne a wani gurin da mene ya fake ne a inuwan fakewa kawai a shekina akwai lokacin da dole za ta tashi kabar wannan abu warajin an yana da saraba shirbin walajin kuma ina mai ina mamakin rajin man kane yarjulika allahi fa ina jallahi rajin isin fa'il ne na raja da mai kaunan an yanala da ya sami saraba shirbin ƙawalwalliya na sha wallazi ne kafaru amalhum ka sarabin biki'atin surutun nurko yawwa kaga yi wannan idan ka hau kwalta musamman sabon kwalta za ka hango wani abu na walwalwalwal a can gaba na mirage mirage kai ka ce ruwa ne to shine kawalwalniya shine sarab yawwa to ina mamina mamakin wanda ya hango irin wannan sarab din wai daukar ruwan sha ne wa magabunin don da aka mishi kamun ga bi ayyamin lazazi da ranakun jin dadi allazazar ranakun jin dadi ina mamakin shi eh mana gashi malam kullum duk wata 200 za su shigo ko 300 za su shigo ko 500 za su shigo gashi malam yau ya sai mota kaza ya auri wance ya saki wance ga gida malam dan kare ne ga kaya ga abinci malam shi ba shi da matsala kawai har ma sai ya koma ya gani kai eh wallahi dunan nan tana nan wallahi ba za ta ba Allah sarki to ya zama wanda aka mishi kaman gani yi. kun gane domin a cikin wannan jinjinin da yake mu duniya da ba za ta kare ba ta shagaltar da shi kawai sai ya ji kawai mai kira kira shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi kyauta raja rajin isim fa'il na raja ko kaman dana danin qada qadin saga sagin da'a da'in adalla kaga wannan imanin tasrifi ko ka kawo fi'ili madi ka sa kawo isim fa'il da kana har sai ka je gida mana kana yi shikenan sai ga kawai larabci ya zauna yawwa da kanale naliko yawwa sarabin shine kawalwalniya magabun wanda aka mishi kamunga ana sai da wannan biran yawwa naira talatin kaga shi kala kala malam shi kalan mana shi bai bai bai bai bai kodewa yana zuwa kasuwa ya je ya gan shi malam biro kala kala bai saba ganin irin wannan ba shikenan kawai sai ya gani nawa ne ya ce aka ce mashi dubu biyar ne a aka yi alhamdulillahi ai wannan birin ko shekara nawa ne ba zai koke ba aka ba shi yana dawowa gida ce ai kai na so wani biro malam dan ubansu sai ka ce nawa ne ce ya ce maka wallahi dubu biyar na siyo wallahi wallahi tallahi dubu biyar na ba da kuɗin kuma na kadan ba jaran ba magabiran yana nuna muku sai kace subhanallah nawa ka siyo ai naira 30 da yake zuwa shago ga kan bugi baki amma shi ka mun ga kenan yawa an ce yawmut tagabun ne saboda mu mun ne insha Allah ta'ala a ranan ba a duniya kafirai suna mana isgilinci ba to mu kuma mu kuma ran tashin alkiyama za su rinka ganin mu a cikin ni'imoma na cikin gidan aljanna sai su kuma suna kai kai irin fa asbaha yuqallibu kaffaihi alama an fakalin nan za su kuma suna kai cikaicu haka sun ma musu kamun ga alyoma falyomar da zina amini milin kufari ya zahakun alal ara'iki haɓa malam muna gari zamanin ka hannun zamanin ka hango su na'am na'am yawwa sosai kuwa ka gani allah ba da lada mun gane kalmin ko allaza jin daɗi lazza lazza ya ji daɗi ko? to me mu sa lazza lazza ya luzzu ko ya lizzu to ga formula a yi melamiya ya ba ma yi yau fili ne muta'af to sai mu duba mu ta'addi ne kuka lazim to kaga shi kenan lazza ya lizzu ne min babu fa'ala ya fi ne kawai haka za ka ba shi kawai sai eh na ismul fa'il means ismul fa'il lazim ko haka ne to ismul mafufa malzuz malzuz to wa musril maqam bi ardi faqrin ina mamakin mai fifi ta zama a gida wanda yake fako ne kafrin fako menene wakan na balaga wa kabru harbin bi makanin kafru wa laysa qurba kabri harbin bi makanin kafru ina mamakin wanda ya fifita zama a gidan da yake fako ne za wa yi gari wata nan ba kowa muwahashatin abin kadaitawa bi halisun wanda babu komai cikinta sai lisun lisun lisun biha babu kowa cikinta sai dan fashi wato cikinta akwai dan fashi mugavin mugavin mai ci da rinjaye mai ci da ƙarfi kagari to musulun makami ina mamakin almakam almakam ko mukam wa idh qultum ya ahli yathrib la muqama lakum la maqama lakum maqam da ka kama ko ya zauna amma ba zama irin wannan nayi ba ba irin wanda kuka yi ba labasa labisa makasa zama ka je ka zauna a wani guri dwelling to shine makam anan kama makam ko kama makaman to ina mamakin musulul makam wanda yake fifita zama bi ardin ai fi ardin kafrin a cikin wata ƙasa wacce take fako muwahashatin abin kadaitawa yanzu wahasha kadaici loneliness ko biha wanda ke cikinta akwai lissun dan fashi mugazi mai ci da ƙarfi wanda zai kwata ya ci kuma abin da ke faruwa kenan yanzu wa munfir ka'atin la ushba fiha ina mamakin mai fifita ka'atin wani guri ka'a shine guri la ushba fiha wanda ke babu wani ciyawa cikin sa yanzu daddadin ciyayin da ke gani kwana biyu sun bushe babu wani da ya wuce yawa da wamami ala baladin akan wani gari khasibin mai ɗan danshi zirrazazi mabuta tsatsi mana mabuta yayyafi mabuci yayyafi tsatsi shine yayyafi razaz kenan kun gani razaz drizzle drizzle yayyafin ruwa sosai ai duk wani ruwan da ake yanayi a nan duniya dangane da ni'imar aljanna yayyafi ne mun bincin wannan ko yayyafi ne to ina mamakin musirin da ka asara yu'siru ko mu'sirun mai fifita abu wasar hayatar duniya ina mamakin mai fifita zama a wani gurin da babu ciyawa cikinsa duniya kenan dan ciyawa ne da kake gani dan kwana nawa ne ya bushe ya tafi ala baladin mai fifita zama akan a cikin wani fako mai ciyawa mai ciyawa kuma cikin wani gari alanin na da manan fi khasibin mai dan danshi danshi zirrazazi mabucin yayyafi to kai dai kai dai daga cin haka ka san tunda an ce a yayyafinsa danshi danshinsa ciyawansa kuma gurin fako ne za a wayi gari ba shi wata rana to saboda haka bai kamata kenan mutum ya fifita zama a cikin duniya ba ko da lokaci ka zama kana mai shiri kun fi duniya ka annaka garibun au abir sabilin Allah ka samu dace idan Allah ka sai mu tashi khasib mai danshi jamil jiddan faydharuha qan safsafa Allah saka da alheri ga kalman nan qan insha Allah na lizaba insha Allah malzuz mas ismu maful ba eh ta jazakumullahu khairan in Allah ya kamsa mu tashi harfin rayi in Allah da to Allah ya sa mana albarka abinda Allah ya bamu ikon mu karanta daidai Allah ya bamu ikon aiki da da shi kuma ya bamu ikon samu ya bamu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya farta da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya sa mu Allah ya sa mu malam na nemi wayan ka da su